أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu yabo da godiya su ƙara tabbata ga mahalicinmu Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya sake haɗe mu a wannan masallaci mai albarka masjid usama bin zaidin da ke nan a garin famfo kan titin birnin kebe road a nan jihar sokoto inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane dare na wannan wata na ramadan yau muna daren asabar wato ainihin a uku ga watan ramadana na shekara ta 1447 wanda kuma ya yi daidai da 20 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya wannan shi ne darasi na uku a cikin karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul bakara inda ajiya muka samu damar kammala tafsirin aya ta 228 yau kuma za mu tashi daidai aya ta 229 kamin haka akwai tambayoyi guda uku kamar yadda aka alkawali za a rinka amsa su kamin ci gaba da karatu tambaya ta farko wadda aka rubuto a jiya shine a menene hukuncin masu shigowa masallaci su tara an yi ruku'i sai su yi kabbara harama su bi tun kamin su kai ga jam'i ma'ana ga sahu daga baya sai su yi tahiya su cimma ainihin sahu su wannan kuskure ne wanda addade musulmi ya gyara kuskure ne ya zo a cikin hadithi a hadisin abi bakra wanda wata rana ya shigo cikin masallaci ana ruku'i sai sauri ya yi kabbara bayan sahu nan take bayan an gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zadaka Allahu hirsan wala ta'ud Allah ƙara maka kwaɗayin falala da alkhairi amma kaka ƙara to da annabi ya ce kaka ƙara ai kaga in ka ƙara kayi ganganci haka da wannan hadisin malamai suka ce kuskure ne yin haka sannan akwai hadisi wanda ya inganta hadisin Bukhari da Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo sallah to ya zo cikin natsuwa da kwanciyar hankali duk abin da ka cimma ka sallata abinda duk ya kuce maka tashi karanka don haka ba hitina bace ka ce dole dole sai ka zo ka samu waye jam'i duka ko wani abu a in raka a guda ka samu to ka tashi ka cika abinda ya kuce maka don haka kuskure ne Allah ba mu ikon gyarawa sai tambaya ta uku da ta biyu me ya hukuncin hiddan ma wani kafara kila uwa ko uba ko wani a ce bari a hiddan mai kono ko a hiddan mai kafara alhalin ba da izinin sa ko kuma bai yadda ba wannan shi ma kamar yadda ibn rajab alhambali ya faɗa a cikin alƙawa'i da sauran malamai suka ce bai halatta ba bai halatta ba a hiddama mutum kono ba da izininsa ba sai dai a lallashe shi a ba shi hankuri in ya ce a hisso a hissuwa saboda ibada ce wadda ke buƙatar niyya to kuma kaga bai yi niyya ba kuma innamal a'malu bin niyyati haka annabi ya ce dukkanin ayyuka ba su tabbatuwa sai da niyya to kuskure ne a hiddama wani kafara ba da yadda shi ba ba da izinin shi ba ko a hissuwa ba ta yi ba wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta uku ita ce a wannan matar da bata cika idda ba sai mijinta ya ce ya maishe ta irin masu wannan kuskure ina ga shine tambaya in ban manta ba to shi ma wannan kuskure ne yake da cin amana za mu zo mu ji a gaba Allah ya ambata mana illa dai shi yanzu nasiha za a yi mai in kuma akwai kotun musulunci inda alkali to sai a kai shi domin a ɗauki mataki a kansa wallahu ta'ala alam a gurguje za mu ci gaba da tafsirin mu shine Allah yake cewa at-talaqu marratan
بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن من مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتديتم به تلك حدود الله فلا تعتدوها Hmm.
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون Ahsant. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Attalaku marratan, saki ana yinsa shuɗi biyu wanda ake kome, a yi ɗaya, a maisuwa sannan a sake a yi a maisuwa, in an kai na uku, to mace ta nisanta daga mijinta, kamar da za mu zo mu je. Ibn Kathir alaihi rahmatullah ya ce, "Hadihil ayatul karima." wannan aya mai girma rafi'atun lima kana alaihi al'amru fi ibtida'il islam ta dauke wani al'amari ne da ya kasance a farkon musulunci a farkon musulunci da lokacin jahiliya in aka ce lokacin jahiliya shine kamin aiku annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana alaihi al'arabu qabla maji'il islam da kuma farko farkon musulunci kamin a saukar da hukunci min annar rajula cewa mutum kana a haƙƙu bi raja'ati imra'atihi shike da ikon mayar da matarsa wa in tallaqaha mi'atu marra ko da ya saki matan nan tasa so ɗari ya sake ta ɗaya ɗaya har so ɗari ma damat fil idda matuƙar dai tana cikin idda bata gama ba falamma kana hadha fihi dararun ala zawjati yayin da ya kasance wannan akwai cutarwa ga mata qassarahumullahu ila thalathi talqatin sai Allah ya takaita ya ce to saki uku suke nisantar da mace daga mijinta amma sakin da ka bada dama a dawo shine at-talaqu marratan karratan ba'da karra ay saki daya a saki a maisuwa ay saki na biyu a saki a maisuwa in an kai ga na uku to ta nisanta wa abaha ar-raj'ata fil marrati wath-thintaini sai kuma Allah ya halattar da a mai da mace saki na farko da kuma ainihin na biyu wa abanaha bil kulliyati bi thalitha amma ya hana mace ta dawo ma mijinta bayan ya mata saki uku kuma sakin ya zama karra da karra an fahimta shudi bayan shudi ba lokaci guda ba a yi saki uku shi wannan a sani wanda za mu yi tsokaci akan shi a daidai wannan gaba wallahi duk wanda bai bi sunnan manzon Allah ba wallahi sai yayi da na sani kuma cikin rayuwa ta sai kaga contradiction walwali juna yanzu kuna ganin su mutum sai kankami ya ce malikiya su yan malikiya na amma cikin maganganu da ayyuka ne ya saba mazhabin ba zai iya ba shi yasa addinin musulunci wallahi abinda ashi shine alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah bai ba mana biyan wani mutum da sunan mazhaba ba babu shi renin wayo ne da son rai irin na mutane wallahi mala akwai takaici da wanda ka nuna dole-dole sai an bi mazhaba kuma shi da kai ne ƙarya ya kai ba ta biwa gare zan ba da misalai da yawa a nan mun sha ambatawa abinda adda takaici shine wasu na nan suna addini akan haka kuma suna da'awa akan haka abin takaici ma sai ka samu wasu suna jingina kansu cewa ahlus sunna ne na ɗaya dai alƙur'ani bai ce ya aiko mana wani mutum in ba manzon Allah ba annabi bai ce na ban muku wani ku riƙe shi ban da ni ba ba a samu ba shi wannan ɗin da hunka jingina kan gogare bai taɓa cewa ku bi shi ba hasali ma ya ce inda duk magana ce ta ci karo da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi watsi da magana ce amma abin takaici yau ana raba ka ana ce maka ga hadisi ya inganta kuma kai ba dan qur'ani yun kake balle a san baka yarda da hadisin gaba in ka zo wurin falala kana cewa wata rana annabi ya kaza ai ka kawo hadisi ka ka yarda da hadisi amma kuma sai a kawo maka shi sai ka ture shi saboda wani ra'ayi naka na daban wannan babu takeici irin shi misali anan shine hadisi zai inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ka'ida ta ilimi malaman da suka inganta hadisin ka yadda da su amma ku sai ka ture shi da sunan cewa kai dan mazhaba kaza kake yanzu misali a daidai wannan gaba game da saki uku mutum ne ya buɗe baki ya ce mata ta ya sake ta saki uku sai an ka ce ma to hadisi ya tabbata abdullahi bin abbas allah ya ƙara masa yadda cikin bukhari hadisin da duk ahalus sunna musulmin duniya sun aminta da wannan littafi ya ce lokacin annabi idan aka yi saki uku to saki guda ne saboda yin saki uku cikin kalma guda bid'a ne ita ko bid'a mardudun ce abin yasuwa ce cikin addini babu bid'a an fahimta man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun don haka kamar kayi gini ne babu foundation kaga ruguje ɗaya zai yi to lokacin da kace ka saki matar ka saki uku sakin bai koyi ba balle a zartar da shi balle har a san ko nawa na an fahimta to a lokacin annabi akan bashi matsayin saki guda saboda baka da dama kai saki uku lokaci guda don at-talaqu marratan misali sa a cikin alqur'ani Allah ya ce mi summa rji'il basara karrataini sannan bayan Allah ya ce a tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai Allah ke cewa mi alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi arrahmani min tafawud Allah ya ce shine ya halitta sama guda bakwai daya bayan wata bayan wata daya bayan daya Allah ke cewa jiri da juna ma tara fi khalqir rahmani min tafawud Allah ce baka isa ga wata kasa ba a cikin halitta Allah mai rahama an fahimta sai Allah ce mi farji'il basara amma ka juya ganinka ka daga kallonka zuwa sama hal tara min futur ko za ka ga wata caguwa a sama ko wata kasawa ko inda ta karkato inda addiri a gyara an fahimta Allah ce mi thumma rji'il basara karratain sannan ka sake daga ganinka so biyu da an ka ce karrata ne anan ba ka iya kallon sama so biyu lokaci guda a ka kalle ta ka sake ka kalle ta kun fahimta a talaku marratani farji albasara karrata ne yanzu ya za ka shiga masallacin ga so biyu lokaci guda baiwa sai dai ka shiga ka hito ka sake ka shiga to shine ma'anar saki kaga qur'ani kalima yana nuna wannan ma'ana a lokacin annabi idan mutum ya ce ya saki matarsa saki uku to saki guda ne saboda bai da damar yayi saki uku lokaci guda shari'ar bata baka dama ba tun asali wake faɗin wannan magana abdullahi bin abbas ya ce haka lokacin abubakar lamarin ya kasance amma a lokacin sayyidina umar a shekara ta biyu a khalifancinsa sai mutane sun ka wuce gona da iri wurin saki sai umar ya sa doka ce to daga yau duk wanda ya saki matar saki uku ta saku an fahimta to ga ƙa'ida ba a ture nassin da ya inganta lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a shahe shi ba kuma saboda maganar wani mutum kowane ne wannan mutum an fahimta tun a lokacin ma kamar da zo a cikin al-musannaf abu musa al-ash'ari sai da ya zo a gensin umar akan wannan hukunci kuma umar ya jaye daga wannan fatawa an fahimta amma saboda ya riga ta yaɗu sai zan wasu daga cikin malamai suka ta akan wannan fahimtar to yanzu abin da zai baka mamaki sai aka wannan hadisi ya inganta annabi bai jaye maganarsa ba sai wani tsaye cewa su mazhaba su ba haka an kace ba sai ya kashe aure da yawa da wannan fatawa mugunyar fatawa fa hadari ce cikin al'umma akwai waɗanda sun shekara arba'in tare amma saboda mugunyar fatawa yau sun rabu abin ya zama babu alkhairi ciki wai wa gafatawa miyagun malamai sa ga mummunan ra'ayi da rashin hujja yanzu hujja ta zaka a cikin littafin da an karu tashirar santili shekara 200 amma sahih bukhari ya manta ya shekara 2000 da wani abu ha in kai magana ce ai hadisin ga abbaku alhalin littafin ma da an ka rubuta na duk littafan na mazhaba yau shi an ka rubuta su ko risala wata shekara 2000 batu to don haka yana da kyau mu waye ga addinin mu kan mu zama gidadawa in ka zo gaba ta biyu game da sha'anin sadaki sai ka je wani ya ya murji hanci ya ce sai sadaki ya kai rubu dinari lalle in bai kai ba akwai ma wurin da an ka ce an taho za a daura aure sai an ka ce ai bai kai ba don haka ba a daura aure sai ya kai rubu dinari amma inda za ka gano duk ƙaryata sai ka ga wa- wani tsoho ya ta ya aure wata tsohuwa an biya dubu arba'in an yi kuma sun daura aure ah nan ba aure ba ne to yanka an ka daura shi wallahi malam to nan za ka gano shaidan da ta kwacce ma wata mazhaba ya kabi wallahi ƙarya tari na ma da wayo ya raba ka da hadisin manzon Allah mun sha bugun ga misali mutum ne wa kowa ya san fatawar Imam Malik game da cin mushi wa haramta shi Allah cikin Qur'ani wurare da dama Allah ya haramta cin mushi to ga fahimta Imam Malik duk dabbar da an ka kide in an batta mutuwa za ta yi in an ka ci ta an ci mushi in dabba ba ta da lahiya kaji suna sannu mi muka yi ƙasar ga gyare su aka yi a can yi to fahimta imam malik an ci musai in malikiya haka bi kakkaci kaga ashe ƙarya ɗaya ta biɗaɗɗe na a raba kan jama'a a raba su daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka tuntuni magabata wallahi sun barranta sun ce idza sahha al hadithu fa huwa madhhabi imam ahmad yace in hadisin annabi inganta wallahi shi an madhhabata imamu malik a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli kabarin annabi yake cewa kulluna yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa sahibu hadha al-qabr yace dukkaninmu da ho gani ana riƙon maganar mu ana yashe ta sai mai wannan kabari ya nuna kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wallahi in hadisin annabi inganta shehu dan horiyo cikin ihya'us sunna wa ikmadul bid'a yace idan hadisi ya inganta yace to ba a koce mai mazhaba kowa dun wannan nassi na yace kuma za a yi aiki da shi wa in khalafa al mudawwana ko ya saba mu mudawwana ka ko san mi an mudawwana wani kurin malikiya ɗaya kai ko mudawwana bai taba ji ba bai ko taba ganin ta ba to mudawwanatul kubra ita karshen fiqhun malikiya ita dan kasim rubuta wanda ya karatu gurin imam malik cikakken ma sanin imam malik wani bai sani ba shi yana ta kuma habbake akan imam malik baka san wane ne ma imam malik ba mu wadda ta imam malik ba hakanan da ko hadisi goma ciki ba so yana da kyau wallahi mu waye ga addinin mu idza sahha al hadithu fa huwa mazhabi Allah subhanahu wataala ya samu dace to haka idan aka fahimci addini fahimta ta kware sai haka an gudanar da addini yadda ya dace addini sauki gare Allah ya ce at-talaqu marratan saki wanda ake komi a cikin sa shuɗe biyu ne na ɗaya biyu fa imsakun bi ma'rufin ko dai idan ya mai da ita ya zan ya rike ta bi ma'rufin da kyautata da ihsani aw taslihun bi ihsani ko kuma ya rabu da ita bayan ta cika idda kenan ba zai mai shi ta ba shi ma da kyautatawa abinda Allah subhanahu wata'ala ke nuhi anan idan mutum ya saki matarsa kaga mun ambata idda je ko za ta yi tsalki a uku ko to idan bai da sh- ra'ayin dawa da ita shikenan sai ya bari ta cika idda sai ta je ta yi aurenta idan kuma yana da zimma ta mai sheta shine fa imsakun bi ma'ruf to ya rike ta sai ya mai sheta kamin ta cika idda sai ya mai sheta an fahimta ko ibnu hatim yana cewa wani mutum a lokacin a- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matarsa la utalliquki abadan wala awiki abadan babu ruwana da ke ba zan sake ki ba har abada ba zan sake ki ba kuma har abada babu ruwana da ke Ah. to sai Allah ce a to wannan mata sai ta ce ya haka kuma ya ce zan sake ki to sai kin kusa cika idda sai in mai sheki kaga irin bayanin jiya to sai ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam nan take sai Allah ya saukar da wannan aya a at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf ko dai kamin ta cika idda kuma yi sheta da kyautatawa ko kuma ku rabu da ita ta je ta yi aurenta kuma shi ma dai da kyautatawa babu cin mutunci Allah ya ce wala yahillu lakum baya halatta gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka ba su in kun sake su ku ce ai to sai an biya ku sadaki a da zaran kun sake su to babu wani abu da za ku amsa a gurin su shine ibnu kasir yace ai la yahillu lakum an tu- tudajiruhunna wa tudayyiqu alaihinna liyaftadina minkum bima a'taytumuhunna min al-asdiqati aw bi ba'dihi abinda Allah ke nuhi anan yace kada ku kuntata musu ina da baya ga kudin ka bukata ka kuntata musu hatta yadda za su bukaci su yi hulɗi shine su biya ka kuɗinka domin ka sake su kada ku rinka wannan ku rinka cutarwa saboda ƙa'ida akwai kuli idan ana zaune zaman lahiya namiji ne ya gaji da matarsa ko wani abu ya sake ta to kaga babu wani abu za ta bashi amma idan ita kawai ta ce ba ta so ne ita yanzu ta gaji to ga ƙa'ida duk abin da an na saraki za ta biya shi an fahimta ko ya tabbata a cikin hadisi kamar da za mu zo mu karanta a gaba to anan dai sai Allah subhanahu wataala yake cewa to kada bai halatta ba ku anshi wani abu a gurin su amma wannan baya kore eh an daura aure sai mace ta dauko wani abu cikin sadakin ta ta ba mijinta babu dai an fahimta domin Allah ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a kwanaki ma wani ya kira ne yake ce mini wata bauyan Allah ce za a daura mata aure da mijin to an yi sadaki a dubu ko arba'in ne ko nawa irin da ya tsahi ne haka ko a ce magidanta waɗanda ya son abin ga bai da kuma kuɗin ga shin ta samu ta yahe mai an gane sai na ce eh to hata ce ta yahe abinda ba a so dai kada ya zan ba ambaci sadaki ba an bayyana ko lalle ambaci sadaki sannan a bada sadakin nan daga baya tana iya yahi mai ko ta rage mai wani bangare ciki amma shari'a ba ta san a aure haka nan babu sadaki domin Allah ya ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan bai ce duka ba bai ce a yahi duka ba wani abu daga ciki Allah ya ce fa kuluhu hani'an mariya ku ci shi cikin walwala da jin daɗi kada ku damu ku an sa an fahimta kene ya halatta ka ci wani abu cikin sadakin da ka ba su to amma ku amsa tilas don kun sake su to Allah ce wannan bai halatta ba Allahu akbar sai Allah ke cewa mi in mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah sai in sai in sun ji tsoron ba za su tsaye da dokokin Allah ba suna tare sai matar ta ji ta gaji kamar da muka ambata to nan za ta yi kul'i Allah ya mana bayani akan sha'anin kul'i kuma shi sa qur'ani ya tattauna akan komi sai kaga malamai sun dauko kwatta su kuma Allah saka musu da alkhairi suna faffashewa suna bayani kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi hadisin rifa'a al-quradi wadda wata mata ce ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar zuwa cikin bukhari take cewa ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah wallahi laula makhafata Allah ba don tsoron Allah ba a wata lafazi ma take cewa inni akhshal kufra ba'da al-islam ina jin tsoron in kafirci bayan na zama ina musulma annabi ya ce min faru tace ko ba don jin tsoron Allah ba wallahi labasaktu idha dakhala alayya basaktu fi wajhi tace da amijin ta shigo gida sai ta toha mai yawo saboda ta dai gaji da zama da shi har take ambatawa cewa gashi nan dai ta dai kawo complain tace amma wallahi ban aibanta addini ne ko kamala te ko kaza kawai dai ta gaji an fahimta ko to sai annabi ya ce mata aturidina ilaihi hadiqatahu to zaki mai dan mai lambun shi da ya baki a matsayin sadaki ke shirya ki bashi gona tai don wata irin gona ta an kai sadakin da ita zaka gonan nan da ya baki a matsayin sadaki ki bashi an fahimta shi da ce to ga ta nan ga gashi nan ga gona ce shikenan sai annabi walwala auren su shi aka ce ma khul'i an fahimta shi aka ce ma khul'i malaman fiƙo suka ce khul'atun talqatun ba'inatun la raj'ata fiha saki ne wanda ya nisanta babu komai shi babu komai a khul'i to to shine na Allah yake cewa in sun ji tsoron ba za su iya tsaye da haƙoƙan da ke tsakaninsu ba fala junaha alaihima fi mabtadad bihi to babu laifi cikin abin da sun ka bada fansa ta bada fansa ta fanshi kanta Allah ya ce tilka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah Allahu akbar Allahu akbar wato Allah ya ce wannan shine tsarin Allah ne fala ta'taduha kada ku ƙetare su ku tsaya nan inda mun ka ce wa man yata'adda hududallah duk wanda ya keta dokokin Allah ya kin yadda Allah ya ce fa ulaika humu zalimuna to waɗannan masu wagga siffa azzalumai ne sun yi zalunci kuma lalle za su dandani ku da su gobe kiyama sai Allah ya ce fa in tallaqaha
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره hmm فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا
hmm أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
Mm. Allah subhanahu wata'ala ke cewa fa in tallaqaha idan ya sake ta can yanzu mun ji at-talaqu martan ya sake ta ya sake mai sheta to sai ya sake sakin ta na uku shine ma'ana fa in tallaqaha anan ya cike mata sakin ta na uku lokaci bayan lokaci fala tahillu lahu to nan ba ta halatta gare shi ya sake mai sheta ko ya sake aurenta hatta tankiha zawjan ghayrahu sai ta auri wani miji wanda ba shi ba shi adduka Allah ay annahu idza talaqa ar-rajulu imra'atahu talqatan salisatan ba'da ma arsala alayhima alayha at-talaq marratayn ibn kathir yace abinda ake nuhi anan shine idan namiji ya saki matarsa saki na uku an yi daya yan maishe ta an ka sake na biyu yan maishe ta an ka- sai an ka je ga na uku ko sai sake ta to yanzu kam ba ta haramta gare shi sai ta auri wani miji wanda ba shi ba ai hatta ya tsa'uha zaujun akhar fi nikahin sahih kuma auren ba a kulla aure ɗaya ba sai wancan mijin da ta aura na biyu din ga ya saru da ita shi a sharadi to haka ba a zuwa ɗaya a yi birin birin a ɗaura aure ɗaya a sake sakinta a bai yi ba ka ji hikima wata hikima ta shari'a eh eh malam Hassan ka tuna mana haka nan mata ka ce bai ko to nan ne kai kun ga shedan ko sai yawa mata wani wahayi ko ma har mazan ma don akwai masu hada kai to don da dai yanzu ga shari'a ya sake ta sake uku kuma suna son juna don wani bi jarabawa ta abi to sai ta je ta yi auren ɗiba wuta an gane ta je ta yi biye da za ta yi ta yi aure ashe ba da niyyar zama ta ta yi ba mijinta lamai lahiya wangar ta aura na biyu na ganin kamar ya samu mata ashe zuwa ɗina ta yi ta- ta- ta yi wani abu an fahimta sati biyu kenan sai ta tadda bala'i sai ya sake ta yana sakin ta sai ta dawo to ga ka'ida ta aikata haram kuskure ne haka amma kuma aurenta in ta dawo ta yi wanga yayi an fahimta baka ce aurenta bai barin da ɗiba- auren ɗiba wuta na ta yi sannan shi ma mijinta in ya aure ta kuma za mu zo mu ji to babu laifi sai na biyu waɗanda kuma annabi ya la'anta su ne almuhallil wal muhallilula wanda ya misali mijinta yana son ta matuƙa amma ya sake ta sake uku to yanzu kuma ba zai aure ta ba dole sai wani ya aure ta to sai je haɗa kai da wancan an fahimta sai kila ma ya bashi kuɗi ko ya bashi duk wani abu da zai bashi zan biya ma sadaki da komi ka aure ta amma da an yi wata guda ka sake ta an gane yi ko an sha samun matsala ko yawwa to shikenan to in sun yadda akan haka dukkan su annabi ya ɗi musu albarka da shi wanga da ya ce a aure ta don a halatta mai ita da wanga da yawan ga auren duk annabi ya ɗi musu albarka kuma kamata ya aure ta ya sha duke ki sakinta ya kyale shi ya kai shi kotu to kaga bai kai shi a ba a yi mai bulala yawwa Allah ya sa mun gane to ƙa'ida shine dole mi sai a an samu dukuli tsakaninsu domin shi ma ya tabbata a cikin bukhari wata mata tana tare da mijinta lamai lahiya shi kenan sai aka kai har ya zanya mata saki uku da zuwa wancan gida ba ta wuce kwana biyu ta yi aure shi kenan ta da ƙaya baya sai ya sake ta da sakinta sai ta daure annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi complain sai annabi ta halar kina sun ki kowa mijinki na farko ta ce eh annabi ta ce la hatta ya zuƙa usailataki ma za ka al'awwal lalle sai ya sadu da ke kamar yadda mijinki na farko ya sadu da ke sannan ne auren ku zai tabbata shine ma'ana hatta tanki hazaujan ghayrahu Allahu akbar mun fahimci wannan hukunci go sai Allah subhanahu wataala saki cewa mi fa in tallaqaha ko to yanzu ta idan ya sake ta shi wanga miji na biyu kenan bayan an yi auren to sai ya sake ta Allah ce fala junaha alaihima to babu laihin tsakanin su da ita da mijinta na farko an ya taraja'a su kuma ka a ce wani irin abu na yayi mata saki uku kuma yanzu dun bada da zuciya ko ku kai baka da abin ga ita dai amma a Allah ce fala junaha alaihima ka ku ga laihin su ba su ba su da laihi an ya taraja'a su kuma in wanna amma in sun tabbatar an yi kima hududallah za su tsaye da dokokin Allah in sun san yanzu kan za su kyautata zaman su to babu laihi su kuma Allah bai haramta musu ba ba dai an yi doka Allah ba ta aure wani domin aya yana sai ka fahimci maganganun magabata za ka fahimta ta don ta farko an ce fa in tallaqaha ad-damir yaudu ila man az-zawjul awwal sai fa in tallaqaha ta biyu ad-damir yaudu ila az-zawjus sani yawwa to fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah Allah ce wa tilka hududullahi waɗanda su addokokin Allah fa da tsarin da Allah ya shinhida muku game da zamantakewa ta aure yubayyinuha Allah na bayanin su da qaumin ya'lamuna amma fa ga mutane masu ilimi masu ganewa Allahu akbar amma wannan shine zancen Allah sai Allah ce biya gaba
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
mm.
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا Mm.
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا Mm.
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب Mm.
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة Mm.
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يئذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
to Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki matanku fa balagna ajalahunna suka je zuwa ga cika iddasu so kusa cika iddasu shine balagna din to nan fa amsikuhunna bima'ruf kuna dama ku rike su ku mai da matanku kuma ku yi ku yi raja'i an fahimta sun kusa samun tsalki na idda to kuna dama ku mai su aw sarrihihunna bima'ahu ko ko ku sake su ku rabu da su shi ma dai da kyautatawa kuna zabi biyu amma bayyuwa sai ta kusa kuma sheta an bayyanta sai ta kusa cika idda sai ku saki kuma sheta wanga ya zan cutarwa kuma ba ku ba abin da kuke yi ba tsakanin sannan da shine Allah ce a ɗayan biyu idan suka kusa cika idda to kuna da zabi guda biyu ko dai ku maishe su bisa ga kyautatawa da gyara abin da ke tsakaninku na kurakurai da rashin fahimtar juna ko kuma ku rabu da su su je su yi wani aure can daban amma wala tumsiku hunna diraran lita'tadu kada ku rike su domin cutarwa gare su lita'tadu dun ku keta dokokin Allah ya zan kun rike su haka nan dun ku rinka cutar da su Allah ya ce ka ku yi haka nan Allahu akbar ka diba yadda Allah ka ta fighting yana samun mu mata haƙƙin su eh sai wani kahiri mashayin giya to ce wai ai addinin musulunci ya hana ma mata yanci kaza ƙaryar banza da yi dole zan ana karanta da mutane alkur'ani ba za ka san addinin musulunci ne ta hanyar karanta ne Allah ya ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yasa wanda duk bai karatu jahili ya tashi bai yi karatun addini ba wallahi sai haga ya zama karin yahudawa yana da sunan musulmi da siffa ta musulmi amma ina zuciya ta yahudawa amma inda ka gane zaƙin da a cikin musulunci wallahi da ka san menene addinin musulunci Allah yake cewa wa may yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka ya zan ya rike su yana cutar da su faqad zalama nafsa kai ne zalunta domin ranar kindillanci tana nan Allah ya ce wala tattakhidu ayatin lahi huzwa kada ku maida ayoyin Allah su zama abin wasa an fahimta ku maida ayoyin Allah su zama abin wasa ba a wasa da dokokin Allah shi yasa ya tabbata a cikin hadisi wanda Ahmad Shakir ya inganta kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Tabari Ibn Jarir al-Tabari ya kawo yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi akan kabila Ash'ariyin kabila su Abu Musa al-Ash'ari sai Abu Musa ya zo ya ce ya ma'aikin Allah shin ka yi fushi ne da kabilan mu na ji labarin ka yi fushi da mu sai Annabi ce eh saboda ɗayan ku zai ce na saki matata na mai sheta na saki haka za ku yi ta yi wannan ba saki bane na musulmi a'a in dai za ku zauna da su to ku zauna a kyautata in kuma za ku sike su to ku sike su amma wala tumsikuhunna diraran lita'tabu to dalilin su ne sai aka saukar da wala tattakhidhu ayatin lahi huzwa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin fassara wala tattakhidhu ayatin lahi huzwa ba a wasa da saki ba a wasa shi yasa a wani hadisi annabi ke cewa thalathun jadduhunna jaddun abubuwa uku wasassu ma gaskiya ce wa hazluhunna jaddun wasa in kai wasa da su to gaskiya ne in ma daga gaskiya kake to gaskiya ne kana zaune da bawanka kace kai na yanta ka sai kace a wasa ne kai a wallahi ya riga ya yanta in dai yana da shaida an ka zo gaba alkali ya riga ya yanta ba ka sake sa shi aiki haka nan in kace matarka ka sake ta koda da wasa ne kace ai wasa ta haka a saki ya riga ya au ba a wasa wala tattakhizu ayatin lahi huzwa an fahimta amma kuma kamar da malamai suke buga misali kada wani ya ce ya rike hannun mata dai tace sakanni ya ce to ya sake ta wai ta saku a wannan ba shi bane an fahimta amma lokacin da ka so kai wasa da addini to nan ne yanzu za a tabbatar maka da shi yawwa Allah samun gani Allah yake cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku mana fi irsalihi ar-rasul bil huda wal bayyinati ilaikum ta yadda Allah ya aika manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku da shari'a da kuma hujjoji yana karantar da ku wama anzala alaikum min alkitabi da kuma abinda Allah ya sauka muku na alqur'ani wannan ni'ima ce Allah ya muku ga yanzu ana ta muna bayani akan ka'idodi da addini mu zauna da iyalanmu da kuma zamantakewa tsakaninmu Allah ke cewa wal hikima da kuma sunna ibnu kasir haka ya fassara duk inda kaga hikima a cikin alqur'ani ana nuna alkitabu was sunna in ban da shi duk inda Allah ya ce ya saukar da alqur'ani sai ya ce ya saukar da sunna annabi ya fassara a hadisi yake cewa utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani qur'ani tare da irin sa shi alqur'ani Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan maka azzikir shine alqur'ani domin kawa mutane bayani kaga zuci biyu an ka aiko annabi da shi na dai an bashi qur'ani sai an ka ce kuma yawa mutane bayani in ka ce bayani shine qur'ani ƙarya kake don Allah ya ce azzikira daban kuma litubayyana daban to ina albayani yake anan dole albayani shine sunna sama ganganunsa da ayyukansa sannan menene hikimar da Allah ke cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba yana koyar da su alkitabu shine qur'ani wal hikma da kuma alhikma to menene hikimar abu biyu ne Allah ambata wurin ga dole ya zan alhikima shine maganganun sa da ayyukan sa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi sai Allah ce wal hikma matan annabi ku tuna abin da ake karanta a cikin ɗakunan ku ake faɗi na alƙur'ani shine alkitab wal hikima da kuma hikima ina hikimar take annabi ya karanta da hikima ko ko ya tafi da abite in ya tafi da abite to mu da annan yanzu ina take gare mu kuma Allah ya ce an saukan muna in tana nan to ina take sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah yake cewa mi wadhkuru ni'matallahi alaikum amma anzala alaikum minal kitabi wal hikma ya'idukum bi da ake muku wa'azi da su ake tunatar da ku wa'alamu ko wattaqullah ku ji tsoron Allah wa'alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani lalle Allah masani ne ga dukkanin ku Allah ya san duk abin da ke gudana tsakanin ku sai Allah ya ce mi a gaba
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تعارضوا بينهم بالمعروف
Mm.
ذلك يوعظ به من كان بالله واليوم الآخر ما لكم أذكاركم وأطهر والله يعلم وأنتم
لا تعلمون الله أكبر الله سبحانه وتعالى يتي وإذا طلقتم النساء هكذا idan kuka saki matanku fabalagna ajalahunna sai ainihin suka kusa cika idda su an fahimta ko sun cika idda sun kusa cika idda fabalagna dinnan shine ma'ana an kusa ba a gama ba an fahimta ko sannan yana ɗaukar ma'ana ko da ma sun gama to kuma sai yanzu hankalinsu ya karkata da juna suna so su koma ma'aurinsu bari mu ji abin da ibn kasir ya ce game da dalilin saukarta daga abdullahi bin abbas ya ce nazalat hadhihi al-aya wannan aya ta sauka fi rajuli game da wani mutum an fahimta ko game da mutumin da yutalliqu ra'atahu yassaki matarsa talqatun aw talqataini saki ɗaya ko biyu wanga aya ta sauka ne ga mutumin da ya saki matarsa saki ɗaya ko kuma saki biyu fatan qadi iddatuha sai iddata ta ƙare summa yabidu lahu an yatazawwajaha sai ne ya sake aurenta wa an yataraja'aha kuma ya maishe ta tunda kaga inda bata cika idda ba ai yana da mai mai da abita tunda Allah ce wa wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha ayajiya don haka kenan nan ayan na magana ne akan wanda ya sake ta saki daya ta je gida ta yi tsalki uku kaga yanzu tana ta daggara mata aure duk wanda ta kaso yanzu shi ma ya dawo cikin mabidawa la ilaha illallah kaga yana sama ya dawo ƙasa yanzu ya dawo cikin mi mabida to yanzu anan shine yanzu aya ke magana yanzu ya dawo cikin mabida saki daya ko ko ya mata ma har saki kaga yanzu yan unguwa da yan shiya da yan gida ce wani irin abu da kaza kaza an fahimta to yanzu su ne Allah ke magana anan Allah yake cewa yawwa sai ibn kasir yake cewa summa yabidulaha an yatazawwajaha wa an yuraji'uha sai daga baya sai yaga kuma yana son ya sake aurenta wa turidul mar'atu zalika shi ita ma macin sai ta so haka ga an hito mata bayan ta hito kusan mutum biyar duk sun hito kuma shi ma ya hito ciki shi an na shidda kuma sai ya zan shi ta kaso kuma fayamna'uha awliya'uha min zalika sai ƴan uwanta su hana ta su ya baya aurenta wagga aya ta sauka game da wannan fana Allahu an yamna'uha to sai Allah ya hana su hana ta Allah ya hana su hana ta ma'ana nan yanzu in sun ka ce ba su yadda ya shigo cikin mabida ba to sun taka doka Allah Allahu akbar to anan shine Allah yake cewa fala ta'dhuluhunna kada ku hana su matan nan ku ƴan uwansu aka nuni uwayensu ko yannansu ko wakilansu an yanke hina azwajahunna su aure mazajinsu da sun ka taba aure can da ina fata an fahimci bayanin idza taradaw bainahum bil ma'ruf in dai sun samu fahimtar juna tsakaninsu bil ma'ruf da abu wanda yake kyakkyawa in sun fahimci juna to babu laihi kada ku hana su zalika yu'adhu bi wannan shine abin da Allah ke muku wa'azi da shi wanga jawabi da hunka jiya amma ho man kana minkum yu'minu billahi amma ho wanda ka imani da Allah a cikin kul yawmil akhir da ranar lahira imanin ku da hunka yi da Allah to ya hana ku ainihin aikata abin da Allah ya hana zalikum azka lakum barin su su koma mazajin su na farko da sun ka san su sun ka zauna da su azka lakum yafi kyautatuwa gare ku wa atharu yafi tsalki dun yanzu duk wanda za ta aure da baya to sai an sake dawa ko baya an sake fahimta juna amma wanga ta riga mi kar ta san kar an fahimta ko yawwa suna da saukin fahimta bisa ga wanda za ta aure da baya Allah ce wallahu ya alamu Allah fa shi adda sani wa antum la ta'lamuna ko ba ku san kun yi ba shi Allah ya san hikimar da annan jama'a muna jin bayanin da Allah ke yi ko a ina ga lokaci yana da abin nan ko amma dai muna iya tsayawa nan saboda ayar da zamu shiga gaba wal walidatu yurdi'ina ko kuma mufassara ta illa iyaka gobe sai mu yi tafsirin ta an fahimta lokaci na bamu dama minti uku ya rage saboda galiba ma minti hamsin na ɗaukan mu amma bari mu hmm? eh wajen eh ok to ba matsala to sai mu tsaya nan don kan gaba ne gaskiya walwalidatu game da sha'ani na shayarwa Allah subhanahu wataala muke roko da ya sanya abubuwan da muke karanta a cikin mizanin hasanat namu ya Allah ka ba mu ladar da duk kake basuwa ga ainihin wato karanta littafin ka da kuma fahimtar ma'anoninsa hadisi ya tabbata kamar da kuka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu mutane da za su haɗu a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah wato masallaci suna karanta littafin Allah karatu na tilawa wa yatadarasunahu bainahum suna fahimtar ma'anonin alqur'ani illa nazalat alaihimus sakina face natsuwa ta sauka gare su wa haffatuhumul mala'ika mala'iku sun kewaye su wa ghashiyatuhumur rahma kuma rahama ta lullube su wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah ya ambace su ya yabe su a gurin sa don haka Allah ka bamu wannan falala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah